أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara jaddada godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da salati ga manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da allah ya ba mu iko muka sake haɗuwa da ku a cikin wannan wato darasi namu ko karatu namu mai sunan wato haɗa nasoshi idan ban manta ba wannan shine kar wato darasin mu na 35 at muna tafiya ne da littattafai guda biyu na farko littafin wato as'ilatul qur'an al-karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi da kuma daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti to muna cikin suratu wato ali imran kenan a cikin littafin kinan as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha ne zamu tashi amma kafin mu yi wannan matashiya abu na farko muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko kuma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya To, kafin mu shiga cikin karatu ga dangadan akwai mas'ala guda biyu ko uku da ya kamata in yi bayani kan su na farko a cikin karatun da muka yi wanda ya gabata a karatu na 34 kenan mun faɗi sunan wani malami wanda sunansa ya zo a cikin Hilyatul Auliya an gane ko wanda an ce Ahmad bin Sulaiman Al-Kafrasalani to iya binciken da na yi na ga wani yanki ne a ƙasar Lubnan ake kira wato Kafra Salwan Kafra Salwan to nan kuma babu wawun to tana yiwa mutumin shine ake nufi wato daga kafra salwan ne sai an ce kafra salani kenan an shafe wawun wajen wato nisba ko ko wawun din ba a sa ta ba tana yiwa malaman lugha suna ganin ba a sa wannan wawun din ko kuma mutane ne daban-daban amma zance mafi inganci tana yiwa ya fito ne daga wannan yanki kafra salan don saboda yan uwa su san kowane yanki ne wallahu ta'ala alam wajen karanta shi kuma a karanta shi daidai tana yiwa wancan satin ba mu samu karanta shi daidai ba abu na gaba a cikin hadisi na abu huraira wanda ya zo cikin sahihul bukhari da sahih muslim mun kawo wani hadisi wanda yake zancen mutumin da wato ya ci dukiya wadda ba, ba, ba, ba tashi ba ta hululi a cikin hadisin mun kawo au ala raqabatihi riqa'un takhfiqu to mun kawo riqa kamar abin da ya shafi tunda kalma ce ta ruqa tana rufin takardu ko abin da yake rawa amma abinda malamai suke suka fassara shi shine athiyab ake nufi sutura kenan wadda take ta gululi wadda takhfiqu tana bugawa ma'ana ranar tashin alkiyama tunda sutura idan iska yana buga ta zata zaka ga abinda idan iska yana da karfi yana buga sutura kin zaka tana rawa to don haka wannan shi ne zance mafi inganci a fassarar da malamai suka yi wallahu ta'ala a'lam to wannan shi dai ne abinda zance sai mu shiga cikin karatunmu مسألة مو تقبا منتكن أسئلة القرآن الكريم وأجوبتها أنا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي واتو أكرقشن واتو مسألة واتو تقريد أشرين دهو أنغانيكو أشافي نهم سن دأوكو مالن يتي فإن قيل إنا أكتي الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء an gane ko farkon ayar laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya hakika Allah ya ji fadar waɗanda suka ce Allah talaka ne su neman wadata aya ta 181 a cikin suratu Ali Imran malam yace kanu fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sun kasance zamanin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka faɗi wa magana qalu dalika lamma sami'u qawlahu ta'ala lokacin da suka ji fadar Allah man zallazi yuqridu Allah qardan hasana wani ne zai ba Allah rance kyakkyawar ramci suratul baqara aya ta 245 banda yake ma akwai kuma wannan irin wannan aya a wadan sura da kuma cikin suratul hadid man zallazi yuqridu Allah qardan hasana sai dai cikin baqara fa yudha'ifahu lahu ad'afan kathiratan ko fa yudha'ifahu lahu walahu ajrun a cikin suratu wato abin nan alhadid malin yace to fa kaifa qala ya ake kuma sai Allah ce sanaktubu ma qalu ko kuma a qira'a ta hamza sayuktabu ma qalu wa qatluhum al-anbiya almuhimmu sanaktubu za mu rubuta ma qalu abinda suka faɗa wa qatlahum al-anbiya da kashe annabawa da suka yi ai wa naktubu qatlahum al-anbiya za mu rubuta kashe yadda suka yi ma annabawa hum lam yaqtulu nabiyyan qat alhali su bu su kashe wani annabi ba tunda zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke malam yace kulna za mu ce lamma radu bi qatli aslafihim lokacin da suka yadda da kashe wadda an gane magabatansu suka yi ma al'ambiya a annabawa ka annahum basharu zalika kamar dai su suka aikata shi da kansu fa udhifa ilaihim sai aka danganta shi zuwa gare su wa qad takarrara hadha al-ma'na fil qur'ani kathiran wannan yazo a cikin alqur'ani wato mai yawa ma'ana irin wannan ma'ana ta zo to anan na dan ja hankalin yan uwa a cikin mas'aloli da dama misali wajen sanaktubu annunu huna lit-ta'zim tana nuna girmamawa ga Allah ba tana nufin akwai alloli daban-daban ba domin nunun tana nufin mutane masu yawa amma kuma aqidar musulmi Allah ɗaya ne qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to sannan kuma daga cikin abin da ya kamata mu ƙara a ƙarƙashin wannan aya shine cewa da Allah subhanahu wata'ala ce sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya bi haqqin za mu rubuta alhali kuma sun riga sun faɗa shi ko Allah subhanahu wata'ala yana cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kenan da sun faɗa ma an rubuta wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun to shi yasa malamai suka yi bayani daban-daban daban waɗansu daga cikin malamai suke cewa anan sanaktubu ma qalu kinayatun anil jaza ai za mu sakanka musu ina fata an fahimci ni ma'ana kenan za a sakanka musu daga abin da suka aikata sai aka ce za a rubuta dan a nuna maka abin waɗansu kuma daga cikin malamai suke ce a abin da ake nufi kinayatun anit tahaqquq domin anka ce kataba kamar abu ya tabbata kenan Allah ya tabbatar da abin da suka faɗa ma'ana zai musu azaba da shi a ranar tashin alkiyama masu kabbatu ba su kai ba ina fatan an fahimce ni wannan kaɗan daga cikin abin da malamai suka faɗa domin wani lokaci kataba tana nufin sabata abin da ya riga ya tabbata bayan da za a yi a canza shi waɗansu daga cikin malamai sun ce sanaktubu za a rubuta a cikin littattafansu na aiki to amma wannan fassara tana da rauni domin an ce za a rubuta alhali kuma ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid illa dai ana iya cewa an rubuta waɗanda suka tuba daga cikinsu kenan Allah subhanahu wata'ala zai shafe musu wannan wannan abin kenan nan sai zaman to sanaktubu waɗanda ba za su tuba ba ake nufin abin zai tabbata akan su ɗaya ne daga cikin maganganun malamai sai magana ta ƙarshe wadda Imam Fakhruddin Razi mai tafsiri na at-tafsirul kabir ya kawo ta cewa nan shi ya tafi cewa sanaktubu ma qalu ma'ana za mu rubuta za mu tabbatar da abin da suka faɗa a cikin alkur'ani ya zamanto abu ne wanda za a rinka karanta shi a ga aika aikar da sun ka aikata ina gani kenan kamar kace sanaktubu anhum ma qalu za mu rubuta abin nan da suka faɗa ma'ana za mu saka a sashi cikin alkur'ani a rubuta shi ya zamanto ayoyi ne na alkur'ani tunda maganar Allah ce ya tabbata a san aika aikar da sun ka wato aikata wato wannan abin da malam ya ci kenan kuma mun faɗa cewa sai an yi hattara da aqidar waɗanda suke ganin cewa nan rayukan mutane mutane suna tashi daga waɗansu al'umma su kuma zuwa waɗansu al'umma domin nan da an ka ce wa qatlahumul anbiya bi ghairi haqqin sun kashe annabawa waɗansu yan aqida ta hululiyya an gane ko da at-tanasukh suna cewa a'a rayukan waɗancan mutanen zamanin annabi Musa su ne suka zo zuwa ga mutanen da suke zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa zaka ga kenan Allah ya ce sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya rayukan su ne suka kashe daga baya rayukan suka taso suka shiga cikin jikunkunan an gane ko jikunkunan abin nan gangar jiki ta jikokinsu kenan kamar hanzu su ne suke rayi wanda aqida ta yi muni kwarai da gaske kafirci ci zaka suna fassara ayoyi da dama akan ta wa idnat jainakum min ali fir'aun kaga malamai suna cewa abinda ake nuyi idnat jainakum mun tsiratar da ku ma'ana mun tsiratar da iyayenku da kakakin ku domin da Allah bai tsiratar da iyayensu ba fir'auna ya kashe su gaba ɗaya su da ba za a same su ba to amma sai ka iske su wasu na kawo aqidat tanasukh kadiba cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil a karkashin wannan aya Imam Suyuti ya kawo irin wannan magana Allah kai mu da tsari da irin waɗannan ababen na fata an fahimci ni ala ayyati hal dai wannan shine ni abinda zan iya cewa saboda masalolin suna da yawa in an ce za a bi su wani lokaci ba za a iya wato ci gaba da karatu ba mas'ala ta gaba har yanzu muna cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha kamalan yace afwan da malam yake cewa fa udifa ilayhim wa qad takarrara hadha al-ma'na fi al-qur'ani kathiran ai wannan ma'ana ta gabata ma'ana za a danganta abu zuwa ga wanda ya yadda da abinda mutane suka aikata ma'ana abinda laraba suke cewa wato ana isnadin fi'ili zuwa ga sashen jama'a ko da yake ba duk su duka suka aikata ba saboda yadda su da suka yi ko ko wani lokaci sai a danganta shi zuwa ga duka amma sashi ake nufi to idan mutanen duka sun yadda da abin ina fata an fahimci ne to kenan duka sun yi tarayya wannan yana fitowa karara dama shine nake so in kawo alqur'ani wani lokaci yace wanda ya kashe taguwa ta annabi salih mutum guda ne fadadau sahibahum fata'ata fa'aqar kaga fa'aqar nan mutum guda wanda ake kira qudar kamar da suke cewa to amma kuma idan muka duba kamar yadda zo cikin hadisi sunansa rajulun mani'un kinan wani mutum na kudarkin abu ne da yake na bukata sai an same shi a cikin nasi ba za a karyata ba ko a gaskata sai an samu nasin da ya gaskata ko ya karyata ala ayyati hal kuma wani wuri sai Allah ce su da kansu ne fa kazzabuhu fa aqaruha an gane ko a cikin suratul shamsi fa aqaruha fa asbahu nadimin fa akhadhahum al'azab an gane ko fa aqaru naqata wa atau an amri rabbihim a cikin suratul a'raf an gane ko to kenan yanzu can Allah ce fa aqaru da yawa suka yi nan ko yace fata aqa fa aqar sai malamai suka ce abinda ake nufi shi qudaru shine bashara shine yaje yayi kisan da kansa amma kuma mutanen garin gaba ɗaya sun yadda da abin sun ji daɗi kuma da abin da ya aikata shi yasa can sai Allah ya danganta shi zuwa gare shi da annahu bashara al-qatl can kuma aka danganta shi zuwa ga wato al'umma gaba ɗaya saboda sun yarda shi yasa akwai hatsari mutum a aikata banna ya ce ya ji daɗi ko ko yana goyon baya kinan sai zama duk abin da zai shafi wanda ya aikata shi ma zai shafe shi Allah kai mu nasari mas'alar mu ta gaba ƴan uwa musulmi sai a cikin as'ilatul qur'anil karim a wa ajwibatu hana muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi a karkashin aya ta 100 wato a aya ta 182 a cikin suratu ali imran a mas'ala ta 125 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya aka Allah ya ce wa anna Allah laysa bi zallamin lil abid Allah bai zamanto ba mai tsananin zalunci shine zallam domin an ce zalim mai zalunci zallam mai yawan zalunci an gane ko malin yace wa zalamun kalima ta zalamu sighatu zallam sighatu mubalaghatin siga ce ta mubalagha min zulmi daga zalunci wala yalzamu min nafi zallami an gane ko nafi zalimi kenan bai tabbatuwa in an kore mafi ƙarfin zalunci a kore mai zalunci wa alal aksi yalzamu amma idan aka sunkuyar inji malaman zauri aks wato sunkuyi kenan ma'ana idan aka juyar da abin yalzamu ya tabbata an gane ko fa halla qala me yasa Allah bai ce ba laysa bi zalimin idan da ya ce Allah ba mai zalunci ba li yakuna ablagh fi nafi zulm shi zai zamantowa ya fi kai matuƙa wajen kore zalunci an zatihi muqaddasa ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala kina idan an ka ce Allah ba mai zalunci bane to kenan balle ma a ce babban azzalumi ko mai mai yin zalunci mai yawa amma ayar ta ce Allah ba mai yawan zalunci bane ko ba mai tsananta zalunci bane to ai bata kore zaluncin kwata kwata ba ga Allah subhanahu wa ta'ala shine malam yake cewa siyaghu mubalagha da kuma as-sifatu sifatul mushabbiha siyaghu mubalagha suna da yawa cikin larabci kuma siyaghul mushabbiha suna da yawa yana da kyau dalibin ilimi ya san su a wajen tafsiri da kuma wato littafai da hadisi da sauransu dai ya gane wagga siga ce ta mubalaga da wadda ba ta mubalaga ba da wadda ta zo tana nufin mubalaga wani lokaci wani lokaci ta zo ba tana nufin mubalaga ba qulna malan yace sighatul sighatul mubalagha sigha ta kai matuka a larabci ji biha li kasratil abid nan ta zo ne saboda yawan bayi la li kasratil zulmi ba dan yawan zalunci ba kama qala Allah ta'ala kamar da Allah ce wala yuzlimu rabbuka ahada Allah ba zai zalunci kowa ba kina Allah ya kore maka zalunci nan yana nufin tare da yawan mutane domin yanzu a al'ada ta dan adam komi rashin kasance komi kasancewa dan adam adili to sai ka iski wani lokaci sai ya zalunci waɗansu shi yasa kake ganin ba wani dan adam a duniya bai da wanda bai da maki saboda mi saboda dan adam a matsayinsa na ajizi dole zaka iske sai dai a ce bai bai zalunci mafi yawancin lokuta ko kuma bai zalunci mafi yawancin mutane ba amma sai ka samu ɗaiɗaikun mutane ko a wani hali wanda yake ya aikata zalunci don Allah ya ce innahu kana zaluman jahula ina fata an fahimce ni to ala ayyati hal ma'ana nan da Allah ce zallam saboda yawan bayi an ka kalla shi yasa aka kawo siga ta mubalaga dan a nuna maka tare da yawan su to Allah kuma bai zalunce su ba wa qala Allah ya ce alimul ghaibi Allah shine san gaibi a cikin suratu wato abin nan al-an'am duk da yake alimul ghaibi ba wuri guda yazo ba a cikin alqur'ani akwai cikin suratu wato abin nan aljin alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada ay adokum cikin suratul suratul abin nan ar-ra'd alimul ghaibi wash shahadati al-kabir al-muta'al ina kawo wannan saboda dalibi kada ya ji an faɗi wani abu wanda shi guda ne ya sani ya zabura ya ce a'a wannan abin babu shi a cikin alqur'ani ko ko an yi kuskure sai ka iske a'a wasu abubuwan sun maimaito a cikin alqur'ani a bar cewa abu kuskure ne sai an tabbatar da cewa kuskure ne an gane ko nan a cikin suratul an'am malin ya kawo aya ta 80 wato da uku an gane ko sannan kuma Allah ya faɗa allamul ghuyub an gane ko allamul ghuyub an gane ko a cikin suratul tauba aya ta 78 shi ma allamul ghuyub ba wuri guda zo a cikin alqur'ani ba zaka iske akwai shi waɗansu wurare akwai cikin suratul ma'ida ya zo innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudu Allah rabbi wa rabbakum ta haka shi ma yana da kyau dalibin ilimi kada ji an ce an faɗi wani abu ba a inda ya sani ba kuma shi bai kewaye sani da alqur'ani ba ko bai kewaye sani da hadisan da suka zo a cikin wani babi ba ya zabure ce wannan abin kuskure na yana daga cikin matsalolin da muke fama da su a wannan zamani malam yace lamma afrada al-ma'mul lam ya'ti bi sighatil mubalagha lokacin da yazo da abu guda al-maf'ul da yazo da abu wanda yake daya ina fata an fahimci ni ma'ana da yace alimul ghaibi matsayin gaibi yana guda sai ce alim domin shi alim kin ana son an nuna maka nisba shi ne zuwa ga abu daya amma da anka ce allamul ghuyub to saboda ghuyubi na an kalli gaibi daban-daban sai anka ka musu siga wanda kamar duka za ta shafe su kinan na an kalli siga abinda malam yake son ya ce kenan saboda idan ababen da za a yi ma aiki suka yi yawa dole da aiki yayi yayi yawa to kenan yana buƙatar sigatu almubalagha kaga wanda zai bude kofa daya ba dai bane da wanda zai bude kofa ɗari misali abinda ake son a ce kenan wa nadhiruhu qawluhum kuma yana daga tamkar abinda zai samu gane wannan kenan fadar larabawa zaidun zalimun li abdihi zaidun ya zalunci bawansa wa amrun zallamun li abidihi amru mai zalunci na ga bayansa to saboda yawan bayin sai an ka kawo siga ta mubalaga fahuma fi zulmi siyana an gane ko su a cikin zalunci sun yi tarayya duka abu guda ne ina fata an fahimce ni ma'ana wanga saboda ya zalunci mutum guda ne aka kawo mai siga ta mutum daya wannan kuma saboda ya zalunci masu yawa sai aka ga abin yana buƙatar a kalli dukkan su a kawo siga ta mubalaga wa kadhalika qala Allah ta'ala kamar haka ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa muhalliqina ru'usakum wa muqassirina a ayata wato 27 a cikin suratul fathi malam yace fa shaddada Allah ya kawo muhalliqina ya kawo mai shadda daga halaka yuhalliqu alhali ana cewa halaka ra'sahu amma sai an kawo muhalliqina an gane ko fa shaddada li kasratil fa'ilina ma'ana an kawo shadda don a nuna yawan masu aikatawa ba wai don saboda karfin aikatawa ba la li takraril fi'li ba don saboda yawaita aiki ba aw sigha waɗansu malamai suka ce a'a da an ka ce zallam sigira ta fa'al huna lin nasab wadda an kawo ta ne don dangantawa ai la yunsabu ilaihi zulmun ba a danganta zalunci zuwa ga Allah fal ma'ana abinda ake son a ce laysa bi zulmin Allah ba mai zalunci bane ina fata an fahimci ni ma'ana wani lokaci ana zuwa da siga ana nufin dangantawa kina Allah ba mai zalunci bane shine abinda ake son a ce athani malam ya ce kuma daga cikin amsoshin da malamai suka bayar manya kin daga cikin manyan wato amsoshi annal azaba min al azim wato al qadir al kathir al adli laula sabqul jinaya yakunu wato afhasha wa aqbaha min al zulmi mimman laysa azim al qadri kenan wato mimman laysa azim mimman laysa azim al qadri kathir al adli malin ya ce annal azaba shiwa azaba min al'azimil qadri ga mutumin da yana da daraja ko ga wanda yake da ɗaukaka nan alƙadri ana nufin ɗaukaka to ya kamata a ce min azimil qadri sai an ka ce al'azimil qadri da mudafun da mudafun ilaihi duka aka kawo musu alif wal lam to wannan cikin larabci ba kuskure bane amma akwai shi ina fata an fahimce ni wani lokaci da mudaf da mudafu ilaihi kaga sai a ce baitullahi an gane ko falyabudu rabba hadha albayt kaga rabba hadha albayt ba a ce ar rabba hadha albayt ba an gane ko to da mudaf da mudafun ilaihi ga larabci yare uslubi na larabci mafi shahara shine ba ba a samu shi na farkon alif wal lam sai a ce kitabullahi ba a ce alkitabullahi to amma a cikin yaren larabci akwai shi cikin cikin wani yare ibnu malik a cikin alfiya ke cewa wa waslu al bidhil mudafi mukhtafarun idha wasalta bithani kal ja'd ash-sha'ri ma'ana dai akwai shi a cikin wato yare na larabci kadiba cikin alfiya amma ba shine mafi shahara ba da haka shi ma kada wani dalibi ya ji an kawo shi ya ce kuskure tana yiwa malam shi bai san da wannan ka'ida ba kuskure yayi tunda in bai sani ba kina a matsayin kuskure yake ko kuma a'a mallan ya san da wannan kaida shi yasa ya kawo shi ma'ana dai annal azaba min al-azim al-qadri cewa azaba daga wanda adda daukaka al-kathir al-adli mai yawan adalci laula sabqul jinaya in ba dan da banna ta gabata ba ma'ana mutane suka aikata abin da bai dace ba yakunu afhasha wa aqbaha min adh-dhulmi mimman laysa azim al-qadri kathir al-adli ma'ana zai fi muni an gane ko afhasha da aqbah abu mafi muni an gane ko da al-fuhsh da al-qubh duka da larabci ma'ana su daya mafi muni mafi rashin dacewa kenan ga wanda ba haka ba kenan ma'ana idan mutum yanzu misali idan muka ce an taka doka to taka doka na uh, misali lauya ko alkali ko malami wanda ya san uh, ayoyi shine mafi muni fiye da wanda bai san ayoyin ba an gane ko kuma ce jahili ne an yi masa wa'azi kawai tunda shi wannan ya karanta ya sani to shi yasa kenan Allah kasancewarsa wato adalcinsa babu irin nasa ɗaukakarsa babu irin tasa da ba dan da bayi suka aikata zalunci ba to da zaluncin nasu wato a ce an zalunce su nan ne za a ganin zaluncin ya fi muni fa yutlaqu alaihi ismu dhallam bi i'tibari ziyadati qubhi al-fi'l minhu nan za a iya kamishi siga ta mubalagha saboda mi saboda idan da abin wajen wato ta fuskar bi i'tibar an hankalta mu cewa ziyadatu ziyadati qubhi al-fi'l minhu da aiki na zalunci da yazo wajen shi da ya fi muni to shi yasa sai an ka kamanta shi da hakan ga la bi i'tibari takarrurihi ba dan saboda kuma yana maimaituwa ba wannan shine abin da wadansu malamai suka faɗa malam yace fa hasiluhu a takaicen takaitawa dai abin da ake son a ce anna sighatal mubalagha ita sigha ta mubalagha taratan takunu wani lokaci tana kasancewa bi i'tibari ziyadati zatil fi'li ana hankalta ma wato ƙari na zatin fi'ili an gane ko wato zatin shi fi'ilin wato maimaituwarsa wa taratan bi itibari sifatihi wani lokaci ana hankalta ma sifa ta fi'ilin na fata an fahimce ni ma'ana wani lokacin a hankalta ma karfin aikin wani lokacin a hankalta ma karfin sifa ta aikin ko yawan yadda aka aikata shi fa fi'lu zulmi shi aikata zalunci law da min Allah ta'ala da dai za a same shi daga wajen Allah nan kaddarawa ne ba wai abu zai tabbata ba kamar yadda Allah ce walau ashraku la habita anhum ba kanu ya'malun law da min Allah ta'ala da an samu zalunci daga wajen Allah an gane ko madaukakin sarki wata kaddasa kuma ya tsarkaka lakana a'zama min alfi zulmin yujadu min abidihi da ya fi girma fiye da dubu ma'ana fiye da zalunci dubu wanda za a samu daga bayansa bi itibari ziyadati wasfil qubhi domin wannan aikin na zaluncin zai ƙara samun sifa ta zalunci wadda ta daɗu misali wato sai zamanto zaluncin bayi ba za a kamanta shi da zalunci irin na ubangiji ba inda ubangiji yayi zalunci wal iyadu billah تعالى الله عن الظلم وعن النقائص ونظيره ما لن يتي تمكر إرن ودن مغانا دا مكا فتا قوله تعالى فتر الله سبحانه وتعالى كنا مثال دا أكاو وحملها الإنسان دان أدم سيك روكي واتو أمانة دا الله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان دا أدم سيك روكي ونن واتو أمانة دا الله يبا واتو دواسو da abin nan ba su ɗauka ba innahu kana zaluman jahula domin shi ɗan adam zaluman mai yawan zalunci ne jahulan mai jahilci ne alama ya ati bayanuhu fi mawdu'ihi insha Allah ta'ala ma'ana bayanin sa zai zo a wurin sa wato insha Allah ta'ala ma'ana malan zai sake fayyace kalima ta fa'ulan zaluman da jahulan suna daga cikin siga ta mubalagha kamar sabur an gane ko kamar haqud kamar lajuj duka ana kawo shi ne wato siga ta mubalaga an gane ko to me yasa nan an ka danganta ta zuwa ga wato dan adam nan tana yiwa saboda shi nan maimaituwa shi wato ake nufi kenan saboda dan adam yana da yawan zalunci yana yawan maimaita aiki na zalunci da na jahilci shine abinda malam yake so ya ce kafin Allah in Allah ya nuna muna rayuwa mun ka mun kai a suratul ahzab tunda malam ya samu ƙarin littafin kuma in malam bai manta ba ya ƙara kawo mas'alar sai mu ƙara yin bayani gurgurdon abinda Allah subhanahu wataala ya ba mu na ilmi mas'alan mu ta gaba har yanzu muna cikin as'ilatul qur'an al-karim wa ajwibatuha domin malin shi yanzu a cikin daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab babu wata aya wadda malin ya kawo yanzu a cikin suratul ali imran duka mun kare su sai cikin suratul nisa idza mu cimma daf'u ihamil ittirabi an ayatul kitab a mas'ala ta 126 malin yake cewa fa in qila idan aka ce fi qaulihi ta'ala a fadar Allah fa in kadzabuka idan sun ƙaryata ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad kuzziba rusulun min qablik an ƙaryatar da annabawa gabaninka wanda kissoshin annabawa sun zo mufassala a cikin alkur'ani da al'ummomin su da irin yadda al'ummomin su suka ƙaryatar da su so annabi nuh so annabi hud da sauransu a cikin suratu ali imran wannan aya take a aya ta 184 malam yace min haqqil jaza'i yana da haƙƙi na aljaza'u sakamako an ya ta'aqqaba sharta an gane ko ya zamanto zai zo bayan sharaɗinsa. wa hadha sabiqun lahu wannan kuma ya gabace shi ma'ana dan ɗalibi ya fahimci abin da ake son a ce idan aka ce an kawo sharadi ma'ana idan ka zo zan baka misali idan ka zo zan baka ma'ana sai ka zo ne sannan za ami sannan za a baka to nan sai aka ce idan sun ƙaryatar da kai to an ƙaryatar da annabawa gabaninka ƙaryatawar da aka yi ba annabawa ta gabaci wannan sharadi don annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo bayan su ne balma shine karshen su to kaga kinan nan sai zama to kamar akwai cin karo cikin magana ya kamata a ce in ji malam aljaza'u jaza'u sharti ma'ana jawabu sharti ana kiran shi jaza'u sharti ko jawabuhu ma'ana ya kamata sharadin nan da anka kawo ya zama to shine zai zo baya amma da anka ce in sun ƙaryatar da kai to an ƙaryatar da annabawa gabanka ko ba haka ba an gane ko duk da yake wannan aya ita ma akwai yar uwarta a cikin suratu wato fatir fa in kadzabuka faqad kuzzibat rusulun min qablika can da ta'un yake an gane ko sai dan dan uwaye hattara kuma a cikin suratul fatir wa in kadzabuka faqad kazzaba alladhina min qablihim ina fata an fahimci ni kenan tana da ita suratul suratul fatir tana da guda biyu da haka dan mai haddin alqur'ani yayi kokari ya san bambanci tsakankanin su malam yace kulna zamu ce jawabu sharti mahdhufun shi jawabu sharti an shafe shi kenan faqad kuzziba rusulun min qablika ba shine jawabu sharti ba shi jawabu sharti an shafe shi kaga shi yasa dalibin da zai dauka littafi yace zai iya karantar da kansa ba tare da waɗansu abubuwa da abboye ba bai hankalto su ba akwai matsala idh la yasluhu qawluhu faqad kuzziba rusulun min qablika cewa an ƙaryatar da manzanni gabaninka bai zai dace ba ta fuskar ma'ana a ce shine jawabu sharti an gane ko jawaban kenan ba zai dace bai zama to amsa li annahu sabiqun alaihi domin ya gabaci mi ya gabaci wato wannan sharadi wa ma'anahu malin yace abinda za a samu ma'anar shi kina a kaddara wa in yukadhibuka idan sun ƙaryata ka fata'assa an gane ko wato ta'assa kenan ma'ana yayi koyi duk da kyau malamai sun ce wato ita sa ake cewa ma'ana ya yi koyi da shi domin a ta'assi yana iya ɗaukar ma'ana ta bakin ciki duk da yake suna iya cewa an yi alqalbul makani an cire wata kalma an maida ta gaban wata kalma fa ta'assa bi takdhibir rusuli qablaka an gane ko kai koyi da ƙaryatawar da aka yi ma manzanni gabaninka an gane ko wad'an lissababi an gane ko wato an aza sababi wa huwa takdhibuhum shine ƙaryatarwar da suka yi mawdi al-musabbabi wurin abin da an ka haifas wa huwa ta'assi bihim shine ai koyi da su ma'ana an ɗauki wato koyi da su sai aka aza wato ƙaryatawa ina fata an fahimce ni ma'ana ko saboda mi saboda ita ƙaryata wannan tasu ita za ta haifar da koyi da wato annabawan da suka gabata ina fata an fahimta shine abin da malam yake son ya ce to don haka dai a takaice irin wannan a cikin alkur'ani yana da yawa shine ake kira wato almuwafaqa wani lokaci zaka iske almuwafaqa da jawabu sharti da sharadi da jawabinsa koko da da abin nan da sharadi da jawabinsa ba su dace da juna ba to ake cewa almuwafaqa cikin alqur'ani yana da yawa to irin wannan galibi zaka iske an shafe an shafe abin da ya kamata a sa a wurin amma sai aka zo da wani abu don saboda in an zo wajen kaddara shi shi mai hankali zai iya fahimtar shi a cikin alkur'ani yana da yawa zan ba yan uwa misalai saboda mas'ala ce da take da alaka da wato alkur'ani kwarai da gaske misali Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a cikin suratul abin nan suratul Ibrahim kan kisa annabi Musa وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد كاغا موسى ياتي إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن كن كافر تي كو wato da waɗanda suke bisa doron ƙasa gaba ɗaya ma'ana mutane gaba ɗaya sun kafirce fa inna Allah la ganiyun hamid Allah mawadaci na kuma hamidun wato abin godiya na ana gode masa yahmaduhu ahlus sama'i wal ard to kun ga anan akwai hatsari sosai me yasa muke cewa akwai hatsari sosai to ai ko da mutane sun kafirce ma Allah ko ba su kafirce ma Allah ba shi Allah ghaniyun hamidun na ghaniyun hamid to ko ya ce in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyun hamid kenan mafhumuhu an gane ko in lam takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la yakunu ghaniyun hamid kaga wannan ba shine abin da ake son a ci ba ina fata ana fahimta ta an gane ko to nan abin da ake son a ce an gane ko nan abin da ake son a ce shine wato in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fala tadurru Allah shay'a ba za ku cutar da Allah da komai ba shine asalin jawabu sharti ina fatan ana fahimta ta domin mi domin ba za ku cutar da Allah da komai ko kun gode ma Allah ko ba ku gode ma Allah ba ba za ku cutar da Allah da komai ba amma kasancewa Allah wadatacce na shi wannan ko da akwai ku ko babu ku Allah wadatacce na kenan dole sai mun fahimci irin wannan yana da cikin alkur'ani akwai shi cikin wato ayoyi da dama da kuma mas'aloli da dama duka cikin ayoyi da dama za ku iske irin wannan akwai shi misali kuma za ka iske inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa qul law kuntum fi buyutikum la baraza alladhina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim law kuntum fi buyutikum da kuna cikin gidajen ku ma'ana su waɗanda suka tafi suka tafi wajen yaki suka yi an kashe su suka an kashe ƴan uwansu suke ta ganin cewa ai fitar ce ta nuna saboda sun fita ƴan uwansu sun fita ne ai shi yasa aka kashe ƴan uwansu ma'ana inda ba su fita ba da abin ba zai kasance ba a'a shi wannan labarazal ladhina kutiba alaihimul qatl ila madajihim ba shine jawabu sharti ba ko jawabi na abin nan laukin nan a'a nan abin da an ka shafi lau kuntum fi buyutikum an gane ko kenan wannan lama mana'a alladhina kutiba alaihimul qatl ila madajihim min al-maut ba zai hana su ba mutuwa don saboda Allah ya san za su mutu a wannan wurin kenan fitarsu da rashin fitarsu ba shi ne ke sawa ko fitakku da rashin fitakku ko fitarsu da rashin fitarsu ba su zai hana mi ba mutuwar su ba a inda Allah subhanahu wataala so su mutu amma zaka iske da yawa wajen su sai su zo su abka su tafi wajen bayani sai zama to sun fahimci abin ba daidai ba wanda kuma saboda shafe wani abu da aka yi dalibi bai san da shi ba shine zai sawa ya je ya fassara aya ba daidai ba shi yasa malam waɗansu malamai da aka ce fa in kadzabuka faqad kuzziba rusul min qablik suka ce fa in kadzabu ka fala ajaba faqad kudhibat rusulun min qablik in sun karyatar da kai ba abin mamaki bane an karyatar da annabawa gabanin ka ina fata ana fahimta ta wallahu ta'ala a'lam to bari mu bar wannan saboda abin nan karatun namu wadansu bayanan muna ƙara su ne don saboda ƴan uwa su ƙara fahimtar mas'ala wallahu ta'ala a'lam مسألة متقبات كان أسئلة القرآن الكريم وأجوبتها أنا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي مسألة تدريد أشرين دبقوي ما ليك توفى إن قيل إذا أكتشي ما فائدة قوله تعالى منين أنفان فتر الله سبحانه وتعالى ولا تكتمونه ليتي ولا تكتمونه كد كؤويشي an gane ko fi qaulihi a cikin fadar Allah wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitab ka tuna lokacin da Allah subhanahu wataala ya rike alƙawali kenan ka ambata ma mutanen ka lokacin da Allah ya rike alƙawalin mithaqal ladina utul kitab alƙawalin waɗanda aka ba su littafi an gane ko kalima ta mithaq asalinta mithaq ne daga wathiqa yathiqu saboda duk abin da aka ɗauri ma'ana alƙawli ne wanda aka ɗauri domin alwithaq akwai hissi akwai ma'anawi abin da aka ɗauri da igiya ma'ana ana gani shi ko mithaq nan alƙawli ne wanda an ɗaure shi ma'ana ba a gani amma an ɗaure shi da rantsuwa ko ko an ɗaure shi da alƙawla na Allah subhanahu wataala almuhimmu mithaq alladhina utul kitab alƙawlin waɗanda aka ba littafi aka ce da su la tubayyinunnahu linnas a wata qira'a la yubayyinunnahu linnas ala wato al-iltifat kenan la tubayyinunnahu linnas Allah ce ku bayyana shi ga mutane wala taktumunahu kada ku boye shi malam yace wal awwalu na farko mughnin an thani ya wadatar daga na biyu an gane ko ma'ana da an ka ce la tubayyinunnahu linnas ku bayyana shi to ai ya isa ba sai an ce kada ku boye ba domin an ce ka bayyana abu ai yana nuna cewa ba an ce ma kada ka boye shi to mi ad dalilin aka kawo wala taktumunahu a ta fuskar balaga dan kada a ce cikin alqur'ani akwai wasu kalmomi wadanda an ƙara su ba su da wata fa'ida malam yace qulna za mu ce ma'anahu la yubayyinunnahu fil hali da an kace la tubayyinunnahu lin nas ana nufin a halin da suke an kace kada su bayyana shi wa yadumuna ala zalikal bayan su dawwama akan wannan bayyanawar wala yaktumunahu kar su boye shi fil mustaqbal azwa gaba kiran nan da an kace la tubayyinunnahu lin nas ku bayyana shi ga mutane a yanzu wala taktumunahu kuma kar ku boye shi a gaba saboda tana yawa farko ka fara amma zuwa gaba kai mi ka kasa saboda matsalolin duniya Allah kai mu nasari ina fata an fahimce ni kenan ma nan waɗansu malamai sun bambanta tsakankanin su ta fuskar muta'alliqus zaman muta'alliqus zaman zamanin an ka bambanta sai zaman tufi illan sun bambanta ko da ma'anar su ta zo ta zaman to ɗai ko kusa da ɗaya na biyu athani malam yace أن الضمير الأول ضميري نفركو للكتاب ya shafi littafi ne ma'ana da an kace wa iz akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab lokacin da Allah rike alƙawalin littafi masu littafi ma abuta littafi wanda malaman balaga suke cewa galibi in ka ji an ce utu to wurin zargi na amma in ka ji ataina sai zama to wurin yabo na ina fata ana fahimta ta galibi kuma ma'ana in ka ji utu ma'ana Allah bai kafi ilin ma ya aikata ba saboda su cancanta ba ma ayi a kalle su in yace ataina nan kuma saboda abin alkhairi na ko kuma saboda waɗansu daga cikin su koda kaɗan na sun karɓa an gane ko latuba yace malam yace anna dhamir al-awwal lil kitab dhamiri na farko na littafi ne da anka ce latubayyinunahu kenan za ku bayyana shi littafin nan linnasi wasani shi ko dhamiri na biyu wala taktumunahu lina'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saboda wato sifofin manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana kenan kada ku boye sifofinsa an gane ko wa zikrihi da kuma ambatonsa kakku boye wasu ababe da aka faɗa waɗanda zai zo da su shine ambatonsa kenan tun da sifofinsa da kuma ayyukansa fa innahu qad sabaqa zikru zikrun nabi sallallahu alaihi wasallam qubaila hadha malan ce kafin wannan ai ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana damiran shi sun gabata da an kace fa in kadzabuka faqad kuzziba wato rusulun min qablik ma'ana tunda an yi zancen shi shi manzo sallallahu alaihi wasallam kidan ba abin mamaki bane damiri yanzu kuma zuwa gare shi duk da yake babu matsala damiri yana iya komawa zuwa ga abu idan an fahimce shi cikin siyaki ko da bai gabata ba ina fata an fahimce ni an gane ko kalla idza balagatit taraqi an gane ko wa qila man raq sannan kuma kalla idza balagat alhulqum na ance idza balagat alhulqum idan ta kusanto zuwa ga alhulqum makogaro an gane ko to amma ai ba a faɗi rayuwa ba an ce innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun tanzilun min rabbil alamin afa bihadha alhadith antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun an gane ko kalla idza balagat alhulqum nan ba aidan can rayuwa ba amma kuma damiri ya koma zuwa gare ta to kenan ba dole bane sai an ambaci abu yana yiwa wani lokaci cikin siyaki ake fahimtar sa ala ayyati hal nan malam dai ya ce ambaton manzo sallallahu alaihi wasallam ya ya ya gabata na'am mas'ala ta gaba ta 128 malam yace fa in qila har yanzu da cikin wannan aya ce fa in qila idan aka ce mata bayyanul kitama lazima min bayanihi bayani sifat lazima min bayanihi bayanu sifatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhikrihi kenan ana iya cewa to ai in sun bayyana littafin ai ko za su bayyana sifofin manzo sallallahu alaihi wa sallam domin tare suke domin su sifofin suna cikin littafin da dilalatul istilzam li'annahu min jumlatil kitab yana daga cikin jumla abin da ke cikin littafi alladhi huwa at-taura wal injil wanda shine at-taura da injila an gane ko domin sifofin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam an gane ko li'annahu min jumlatil kitab domin sifofin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam da bayanin ambatonsa ai yana daga cikin abin da ke cikin littafin at-taura alladhi huwa at-tauratu wal injil fa qawluhu ba'da dhalika wala taktumunahu takrar kenan za a iya cewa to kenan maimaici na ina fata an fahimce ni qulna ala hadha yakunu ta'kidan mallace kai ko kaci haka sai mu ce ta'kidi na ai magana ana karfafa ta ko a cikin kowane yare a duniya sai a ce ma bari bari bari bari ai maimaita wannan da aka yi akwai wani sako da ake son a isar maka ina fata an fahimci ni yana yiwa ana nufin a'a maimaici ne na biyu kuma yana yiwa ana nufin a'a ta akidi na don a wato karfafa ka ko a baka tsoro wanda kuma maudu'i ne wanda ɗaliban ilimi ma za su iya bincike a kansa a cikin usulul tafsir da kuma usulul fiqh shine suka kira at-ta'sis wa at-ta'kid mas'ala ce mai buƙatar bincike mai yawa misali zaka ga ar-rahmanu allama al-qur'an fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban ya maimaita wasu malamai suka ce duka ma'anar su ɗaya ta'kidi na wasu suka ce a'a kowanne yana da alaka da alaka ayar da ta gabace shi kenan maudu'in ya canza haka wailun yawma idhil lil mukaththibin wasu za su kashe ta'kidi wasu za su kashe ta'sisi ya an ce ta'sisi ma'ana kamar an gina wata magana ne to kaga mas'ala ce mai buƙatar bincike bincike cikin alkur'ani ma kana iya kai bincike akan wani juz'i ko ayoyi ko alkur'ani gaba ɗai ko abin da ya kama wato da haka at-ta'sisu wa ta'kidu kenan abin da malamai suke cewa wanda mas'ala ce a cikin fiqihu tana da ƙarfi zaka ga idan mutum ya ce wa matar shi na sake ki na sake ki na sake ki duk da yake muna zancen karatu ne ba muna fatan sakin mata bane ko ba haka ba na sake ki na sake ki na sake ki shin saki ukun duka sun je in an ɗauke su wato ta'sisi na ma'ana yayi su daban-daban ne ko ko za a dauke su a matsayin ta'akidi na a a karfafawa ne yayi to kaga wannan ko a cikin ta'sis wa ta'kid za ta shiga cikin fiqh za ta shiga cikin hadisai za ta shiga cikin alqur'ani mai girma bincike ne mai yawa ba dan kadan ba da kuma fa'idarsa da kuma irin mas'alolin da za a iya fitarwa a cikin ilimi na shari'a wallahu ta'ala a'lam an gane ko to wannan kenan kafin mu je mas'ala ta gaba malam ya kawo akwai dan abin da ke son na ƙara a cikin wannan bayanin da malam ya kawo shine cewa da an kai zancen wa iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi wala taktumuna na farko shine cewa kana iya daukar alƙawulla na Allah waɗanda ya dauka ga al'ummomi mawdu'ai ne da dama na fata an fahimce ni ma'ana alƙawalin da Allah ya ɗauka bani Isra'ila in ka ɗauka cikin Qur'ani mawdu'i ne mai yawa alƙawalin da Allah ya ɗauka ga al'ummomi ko na Annabi Hudu ko na Annabi Salih kaga shi ma wannan mawdu'i ne sannan nan Allah ya sifanta su da utul kitaba abuta littafi ma'ana ba jahilai bane kidan wannan yake nuna maka cewa dan kaga malamai sun karkace a kowane zamani ba abin mamaki bane don wanda Allah ya faɗi suna da an ba su littafi kuma ya kawo an ba su littafi saboda su farga sannan kuma da tubayyinunnahu lin-nas amana ce ga malamai ashe su bayyana ma mutane wato abu wala taktumuna sai dai nan akwai wani abu cikin tafsirul qur'ani bil qur'ani ka'ida ce mai muhimmanci shine duk lokacin da umurni ya zo cikin alqur'ani ko hani ya zo cikin alqur'ani ko addu'a ta zo cikin alqur'ani ko sharadi ya zo cikin alqur'ani ko kuma wani abu dai daga cikin su sai ka koma ka duba shin alqur'ani yayi bayanin abin nan ya tabbata ko bai tabbata ba yayi bayanin ya tabbata musarrahan ma'ana yayi furuci da shi ko ko a'a bai bayyana shi ba kai tsaye amma idan muka jujjuya ayoyi muna iya fahimta abin ya tabbata ko bai tabbata ba abin da suke kira talmihan ko mafhuman an gane ko ko fi lahnil khitab an gane ko da abin da ya kama da haka anan zan bada wannan ka'ida saboda ɗalibai su fahimta da Allah ya ce Allah ya rike alƙawari da su la tubayyinunahu lin-nasi wala taktumuna shin sun cika alƙawarin ko ba cika ba ai qur'ani ya nuna muna a'a ba cika alƙawarin ba shi yasa Allah ya ce wato la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fa bi'sa ma yashtarun kaga Allah ya nuna ba su cika ba haka waɗanda ma suka gade su bayan su su ma ba su cika alƙawarin ba fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khudhuhu alam yu'khadh 'alayhim mithaqul kitabi alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haqqa wa darasu ma fihi wad-daru al-akhiratu khairul lil-ladhina yattaqun yattaqun afala taqilun hadda waɗanda suka zo bayan su ba su cika wannan alƙawari ba dan haka sai ka ɗauki umurni nawa a cikin alƙur'ani ka gani kai karatu kansu kaga waɗanda aka cika da waɗanda ba a cika ba hani nawa a cikin alƙur'ani nawa aka cika nawa abba a cika ba bayani shin ayoyi sun bayyana wannan karar ko ba su bayyana ba addu'a nawa aka yi ta musulmi da ta kafirai da ta annabawa wacce ce Allah ya karba wacce ce Allah bai karba ba wacce ce Allah ya fito ya nuna ya karbe ta wacce ce Allah ya nuna bai karbe ta ba ko a duniya ne ko a lahira ne mawdu'an suna da yawa Allah ya taimake mu mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 129 a cikin as'ilatul qur'anil karim wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi mas'ala ta 129 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah yace rabbana kamar cikin addu'ar da masu imani suke cewa rabbana ya ubangijinmu innaka man tudkhilin nara duk wanda ka shigar da shi wuta faqad akhzaita hakika Allah ka kumyatar da shi ka kaskanta shi aya ta 192 a cikin suratu wato ali imran jerin ayoyin da suka zo da wato sifofin masu hankula waɗanda Allah ya kawo kuma waɗanda suke masu imani na gari wa qala fi mawdi'in akhar Allah ya faɗa a cikin wani wuri an gane ko a cikin suratul tahrim aya ta takwas kenan yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'a rana ta alkiyama ranar da Allah ba zai kunyatar da annabi ba da waɗanda suka imani tare da shi wa yalzamu min hadha malam yace to zai zamanto cilas daga wannan Allah yadkhulal mu'mini Allah yudkhilal mu'minina an-nara Allah ba zai shigar da mu'minai wuta ba kama qalatil mu'tazilatu wal kharijiyya kenan nan kamar yadda mu'tazila suka faɗa da khawarij waɗanda suke ganin wato mumini in dai mumini ne duk sabon da ya yi Allah ba zai shi wuta ba domin shi su khawari sun kafirtar da wanda ke aikata kaba'ira su ko mu'tazila sun ce manzila bainal manzilatayn shi ba musulmi bane shi ba kafiri bane malam yace kulna zamu ce akhzaitahu bi ma'ana wato azlaltahu wa ahantahu ka wato walakantar da shi ake nufi an gane ko min alkhizi wa huwa adh-dhulli wal hawan shina daga cikin abin da ake nufi da alkhizi nan ma'anarsa adh-dhullu kaskanci wal hawan da kuma wulakanta wa qawluhu al-yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladhina amanu ma'ah ranar da Allah ba zai kumitar da annabi ba da waɗanda suke bayansa minal wato alkhazayati an gane ko daga wato ba daga wancan alkhiziyu na ba min alkhazaya wa hiya nakal wal fadiha shine abin da ake nufi da alkhazaya an gane ko annakal shine azaba Allah ba zai azabtar da annabi ba kenan wal fadiha ko kuma kumyatarwa Allah ba zai kumyatar da annabi ba fa kullu man yadkhulu an-nar yuzallu duk wanda ya shiga wuta zai kaskanta walaysa kullu man yadkhuluha yunkal bihi wa yuftah ba duk wanda ya shiga cikin ta bane Allah zai yi masa wato abin nan yunkal nan ana nufin azaba nan amma ana nufin ta kumyatarwa yuftah Allah zai kumyatar da shi ma'ana Allah zai isa mutum wuta amma ya suturta shi an gane ko kenan Allah zai kaskantar da shi amma Allah ba zai kumyatar da shi ba a tsakanin yan wuta malam shine abin da ya dauka kenan sai ya bambanta tsakanin wancan alkhizyu da wancan awil muradu bil ayati al ula idkhalu al iqamati wal khuruj abinda ake nufi a cikin aya ta farko da anka ce innaka mun tudkhilin nar faqad akhzaita an nufin wato shine kaskanci na ya shiga an shigar da shi shiga ta dawwama an gane ko zai tsayu a cikin ta ma'ana zai dawwama a cikin ta la idkhal la idkhala wato la idkhalu tahillatal qasmi ba irin shiga ba irin ta tahillatul qasmi kamar warware rantsuwa tunda warware rantsuwa laraba suna ɗauka shi kamar abu ne mai sauki shine tahillatal qasmi kamar da cikin hadisi ko da sauran abubuwa ma'ana dai la tahillatal qasmi ba irin shiga ba wadda tana da lokaci mutum mumini zai biyo ya wuce kamar yadda ake ganin wasu daga cikin malamai suna ganin ƙetarar sirati har da masu imani za su bi ta wani yanki na jahannama su shiga su wuce kai tsaye ko kuma ta kan sirati dai za su wuce sama ake nufi ko kuma wato abin nan nan abin da ake nufi za su shiga ma'ana shiga ta za a babbaka su daidai gwargwadon laifinsu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya niyya an gane ko la tahil la idkhalu tahillatal qasmi almadlulu almadlulu alaiha wanda yazo cikin wanda wato dalili yake nunawa ma'ana wanda an ka kafa hujja da ita ta zo cikin alqur'ani bi qaulihi ta'ala fadar Allah wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku illa wariduha sai ya zo ya gitto ma jahannama ko ko illa wariduha sai ya bi ta kan siradi ko illa wariduha sai ma ya bi ta wani yanki cikin jahannama amma Allah zai kare shi ba zai ji zafin ta ba malamai duk sun fassara wannan ina fata an fahimci ni suratu maryam aya ta 71 ka diba tafsirai da dama domin akwai maganganu da dama ka duba cikin wato misali adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an a karkashin wannan aya na Sheikh Muhammad al-Amin Shanqiti sannan kuma kadiba a cikin wato abin nan eh abin nan tafsir na Imam Sa'di abin nan tafsirul Karim Rahman sannan kuma kadiba cikin wato tafsiri na wato Ibn Kathir sannan kuma kadiba cikin wato tafsir na Ibn Jarir Tabari da kuma tafsiri na Imam Al-Qurtubi da tafsir na Imam Al-Alusi da kuma Al-Bahrul Muhit na Abu Hayyan At-Tauhidi da kuma Ad-Durrul Masun fi ulumi kitabi wato Al-Maknun da sauran tafsirai dai kaga ma'anonin da malamai suka kawo da maganganun su da sanin ka'idodi yadda zaka iya tantance maganganun ko ka hada su ko ka rinja da waɗansu maganganu akan waɗansu ina fata an fahimta malam yace au idkhalu tathiri ko ko ana nufin shigarwa ta tsarkakewa ba irin waccan shiga ba wadda kai tsaye mutum zai wuce irin ta ketara siradi an gane ko ko ta shiga wadda mutum zai shiga wani yankin amma Allah zai kare shi da wutar zai wuce kai tsaye ba zai je zafin ta ba أو إدخال التطهير كوكو أنا نفين شغات أرككيوا الذي يكون لبعض المؤمنين ود تككسن شيوا غساش مؤمني بقدر ذنوبهم غرغدون zunubansu ina fata an fahimce ni ma'ana gurgurdun zunubansu za a azabtar da su kamar yadda nasoshi suka bayyana hadisai wanda mu'tazila da khawarij suna inkarin wannan wannan kuma ba gaskiya bane idan zunubin mutum idan ladan mutum tarin ayyukan sana alkhairi sun jaye sun rinjaye na sharri aljanna zai je idan kuma sharri ya rinjaye alkhairi to ai dole sai an kai shi wuta an dan babbaka shi idan sun zama to dai daidai da wadaida su da ake zancen za a kai su akan wato dutsen araf ko kuma tozon wato la'arafi kamar yadda shak kabiru gombe ke kiransa tozon la'arafi yan tozon la'arafi dan haka dai a takaice a takaicen takaitawa wannan akwai maganganu da dama amma ahli sunna suke nuna cewa shi alqur'ani musamman mu'tazila da khawarij zaka iske suna kafa hujja kaga a cikin suratul nisa sai Allah ya ce tilka hududullah wa man yuti illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika al-fawz al-azim kaga nan sai Allah ya nuna kadiba cikin tafsiri na Imam Sa'adi waɗannan dokokin Allah ne duk wanda ya ma Allah da'a da manzansa Allah zai shigar da shi aljanna wa man ya'si illaha wa rasulahu yudkhilhu naran khalidan fiha wanda ya saba ma Allah da manzo za a sanya shi wuta Imam Sa'adi sai ce to daga nan zaka gane akwai wato misali rudu akwai matsala ga manhaji na zahiriya da kuma da kuma na khawarij ma musamman an gane ko na khawarij da su da mi da su da ma mu'tazila za a yi kiyasin mu'tazila da su su sun kace manzila bainal manzilataini wanda ya imani sirfan Allah ya ce aljanna zai shi wanda ya kafirci sirfan Allah ya ce zai je wuta to ai aya bata yi zancen wanda ya imani ba kuma ya hada shi da aiki wanda yake mummuna shi wanda ya imani yabbi manzo imani khalisan yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wanda bai aiki nagari ba sai an kace yudkhiluhu naran khalidan fiha to wanda ya aiki nagari kuma ya hada shi da mummuna ha kuma alqur'ani ya nuna cewa mutum yana iya aiki nagari ya hada shi da mummuna wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba alaihim inna allaha ghafurur rahim to kaga sai mu dauki ba mu ba mu kore ba mutum imanin sa sannan kuma ba mu cewa bai aikata mummuna ba sai a bari in ya je gaban Allah Allah subhanahu wataala shi ya san makomarsa Allah subhanahu wataala ya mu da kariya da wuta da duk abin da zai kai zuwa ga wuta Allah ya ba mu aljanna da duk abin da zai isar zuwa ga aljanna wa qila malin yace a ƙarshe inna qawluhu ta'ala fadar Allah yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'a ranar da Allah ba zai tuzartar da annabi ba da waɗanda suka yi imani tare da shi a cikin suratul tahrim kalamun mubtada'un ghairu ma'tufin ala ma qablahu ai wata magana ce ma wadda asilinta wato sabuwar magana ce aka shiga ba ma tana da alaka bane da abin da ya gabata na zancen tashin alkiyama an gane ko wajen ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar to yanzu sai suka ce yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya an gane ko ranar da Allah ba zai tuzartar da annabi ba shi wallazina amanu ma'ahu din kenan wato wata magana ce ta daban ma'ana wallazina ma amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim su waɗanda suka imani ana zancen nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim ba ma ana zancen la yukhzi Allahu la yukhzi Allahu na ba Allah ba zai wato tuzartar da su ba ma'ana babu ma alaka tsakanin wato khiziyu da kuma su wallazina amanu ina fata an fahimce ni kenan sai zaman ma babu abin da sun ka so su kafa hujja da shi wajen rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzayta sai ta zamanto wawul ibtida'i ce ba wawul atfi bace wanda kuma cikin qur'ani yana da yawa wawun da yazo ka dauki kowane harafi kai bincike kansa da ma'anonin sa da yake dauka da kuma irin yadda suke da tasiri wajen tafsirin alqur'ani da kuma fitar da hukumce hukumce a cikin shari'a huruful ma'ani harafi ne guda 105 ka dibi waɗanda suka zo cikin alqur'ani kowanne kai bincike kaga ko nawa nawa yazo a cikin alqur'ani bincike ne masu yawa karatun sai dai Allah ya taimake mu yan uwa ana nuna mini lokaci ya matso nan ya kamata mu dakanta sai a darasin mu na gaba na 36 in Allah ya bamu iko abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh